ثلاث في النار عباد الله ومن ضمن الأخلاق المحمودة ومن ضمن ذلك الأخلاق القناعة وهي الرضا بالقسمة أو الرضا باليسير من الأعضاء قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنغينه حياة طيبة وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه حياة طيبة فسرها بالقناعة وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى الحياة الطيبة القناعة وقوله تعالى وأنكوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى الغنى ها هنا القناعة وقال الخازن الغنى في هذه الآية القناعة وقوله تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم بها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منا واقيموا القانع والمعطر وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى القانع المكتفي وقال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى القانع جارك الذي يقنع بما أعطيته وقال الرازي والفراء القانع هو الذي لا يسأل وقوله تبارك وتعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقال الإمام النسفي وفي الآخرة عفوا ومغفرة أو الإكلاس والسنة أو القناعة والشفاعة وقال أبو هيان الأندلسي الحسنة في الدنيا القناعة بذك وقوله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وقال الرازي النعيم القناعة الجهيم الطمع وقال الإمام النيسابوري رحمه الله تعالى النعيم القناعة والتوكل وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله وقال ابن حجر أن أن من اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبه وظفر بمرهوبه في الدنيا والآخرة وأخرج مسلم حديثا في صحيحه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وقال المناوي رحمه الله تعالى القوت ما يسد الرمق والحاجة وقال عليه الصلاة والسلام من أصبح وأمسى آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه كان كمن حيز حيزا له الدنيا بحذافيرها وقال المناوي رحمه الله تعالى عنده قوت يومه غداؤه وعشاؤه وقال النووي رحمه الله أخرج الترمذي وابن ماجه حديثا بإسناده إلى صحاب الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم بما يعلم بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعدت خمسا قال اتق المهارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فأتى فإن كثرة الضحك تموت القلب أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai mana shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan abdullahi farin jakada bawansa ne manzonsa ne wanda ya turo shi da alkur'ani da musulunci gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yan uwana cikin addinin allah ina yi wa kaina wasici da ku bisa jin tsoron allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye dokokinsa a ɓoye da faɗake mu sani allah ta'ala yana yana yana kula da ayyukan da muke aikatawa wa alamu anna Allah ya alamu ma fi anfusikum fahadaru ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da rayukan ku ya boye ku kiyaye shi wajen ku same shi da ayyukan laifi da sabo wanda ya rinjaye ayyukan ku na alkhairi mu ji tsoron Allah ya yankuwa mu sanya takawa a cikin mu'amalar mu da ayyukan mu da maganganun mu mu sani cewa wannan duniya wani irin gune wanda yake cike da jarrabawa wanda cin jarrabawar shine zai baka hutu a cikin kabari da kuma hutu a gaban Allah gobe da kiyama Allah ta'ala ya ba mu ikon cin jarrabawar wannan duniya ya sa mu cika kuma da imani bayan haka ya yan uwana masu albarka kudubar mu ta yau a wannan masallaci na mai taron albarka na alhaji abubakar ya yi arabi marigayi allah ta'ala ya ji kansa da rahama wanda ya fi sanuwa da masallacin meti nan bolari fadar jihar gombe za ta yi magana game da wata halayya a bar yabawa da jinjinawa akan duka wanda ya siffantu da ita wanda hali ne na magabata tun daga annabawa zuwa musahabbansu da tabi'ai da magabata na kwarai duka siffantu da irin wannan siffa wannan siffa ita ce ƙana'a ita ce haƙura da ba wa kai haƙuri cikin rabon da Allah ya baka da rashin ɗaga ido da meka wuya zuwa ga abin da ba naka ba da yawan kallon duniyar wani kai kuma ka manta da ni'imar da Allah ya ba sau daga ƙana'a siffa ce a bar yabawa siffa ce wanda Allah ya jinjinar masu ita a ƙur'ani a gurabe da yawa magabata sun siffati da wannan sufa daga cikin irin wanda Allah ta'ala ya ce a basu zakka akwai irin su mana wanda Allah yake cewa jahilai suna zaton su mawadata ne saboda kame kansu da suka yi ta'arifuhum bi simahum la yas'aluna nasa ilhafa la yas'aluna nasa ilhafa zaka gane su da kamannin su ba sa tambayar mutane ko mun kankantar abu ba sa yi ba sa roƙo ba sa maula ba sa zub da mutunci saboda abin duniya wannan halayyar magabata na kwarai kenan wannan kutuba ta mutu yau ta biyo bayan irin yadda iyayenmu malamai da sauran 'yan uwa abokan da'awa wanda tun daga bullowar wannan matsi da al'umma suke ciki ake ta kira ga gwamnatoci da shugabanni da masu wadata akan su saki irin abin da Allah ya ba su na dukiya zuwa ga talakawa an yi kutubobi fiye da a kirga a gurabe daban-daban wajen jawo hankalin shugabanni da mawadata a kan su fada da shidan wajen kyautatawa wajen kyautatawa game da talakawa da suke cikin mawuyacin hali wanda har yanzu wannan kiran ba a daina ba domin al'umma suna cikin mawuyacin hali har yau ana kira ga mawadata din ga wanda Allah ya ba su hali da gwamnatoci su yi ƙoƙarin kyautata wa mabiyansu domin ana cikin wani hali na bukata mai tsanani wa'ansu daga cikin shugabanni sun ɗau wannan kira sun yi amfani da damarsu wajen taimakawa ga talakawa ko mabukatan wanda suke yankinsu wa'ansu daga cikin mawadata su ma sun ji wannan kira wa'ansu an bayyana sunansu wa'ansu kuma sun yi a ɓoye ba a bayyana sunansu ba to amma mu kuma talakawa kar mu manta da irin mu ma irin jarrabawar mu da Allah yake so mu ci a wannan yanayi shine kamewa da haƙurƙurtar da kai da yarda da kan cewa magabata tun daga annabawa har zuwa salafu salih na wannan al'umma sun ɗanɗana azaba ta rayuwa fiye da azabar da ake sha a yau akwai lokacin da hadisi ingantacce yana cewa an yi kwanaki sama da wata a gidan ma'aikin Allah ba a ɗora tukunya domin a dafa abinci ba babu a ciki akwai lokacin da ya yi baku ya aika gidansa nemo abincin da za a biya bako aka rasa akwai sahaban da suke kwana da yunwa irin su abu huraira kwanaki da yawa har ma suna ɗaura dutse a cikinsu domin cikinsu ya ɗanyi nauyi ya samu damar tsayawa da kafarsu kaga har yanzu duk da kan cewa ilimi bai zagaye ko ina ba amma irin wahalar da aka sha a wancan lokaci khairul qurun to a yanzu gaskiya wahalar bata kai haka ba kuma abin da suke nema wajen daddanne wannan ciwo da wannan jarrabawa shine aljannar Allah suke nema yanda mawadata suke da jarrabawa wajen a ce su fito da dukiya su bayar shugabanni su yi adalci to mu ma talakawa mai hakuri kar mu siffantu da irin siffar da Allah ke siffanta wasu a Qur'ani innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a ilal musallin Allah ce wa'ansu daga cikin mutane idan wata jarrabawa ta same su ta talauci ko jinya ko babu ko jarrabawa to bakin su baya shiru ko ina za ka ci ai ana cikin wani hali ai an banu Allah lalace amma Allah ya ce idan kuma alkhairi ya same su shiru suke yanzu wannan hali da ake ciki da Allah zai yi mamakon arziki ga wa'ansu daga cikinmu za ka sha mamaki wanda ake kuka da su yau ake kwayyalo da su yau a gobe sun zama masu arziki to shiru za su yi ya su manta da irin yanayin da suka tsinci kansu a cikin ciya sau da mu gane kan cewa talakawa daga cikin jarrabawa da Allah ya mana yake so mu ci shine mu haƙurƙurce lokacin jarrabawa mu haƙurƙurce mu rike mutuncin kanmu ita kanta rayuwar duniyar a bace kankanuwa a bace mai lokaci daga cikin ayoyi da suke kwadaitar da al'ummar musulmi zuwa ga kame kai akwai ayar da Allah ta'ala yake cewa duk wanda ya aikata wani aiki na gargari daga cikin maza ne ko mata iya mai imani to Allah zai raya shi rayuwa mai kyau rayuwa mai tsarki imamu ali bin abi talibin Allah ta'ala ya kare da shi yake ce hayatan tayyiba sai fassara ta da alqana'a shine wadatar zuci muhammad bin ka'ab Allah ta'ala yi masa rahama shi ma yake ce hayatan tayyiba shine a ita ce gidan nafs ita ce alqana'a imam al-hasan al-basri shi ma ya maimaita wannan qur'ani yake cewa wa aikihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum ku aure al-ayama minkum wa salihin min ibadikum marayu da kuma bayi daga cikin waɗanda kuka mallaka mutanen kirki in ya kunu fuqara ayyukuni humullahu min fadli in ku talakawa ne kun yi aure cikin talauci da kunci to Allah ya ce zai muku wadata daga farlarsa imam al-bagawi ɗaya daga cikin malaman sunna ko malaman tafsiri ya ce algina a nan allah iya nufi cewa alƙana'a wallahu a'lam imam al-khazin da ke cewa allah ta'ala da ya ce algina a zai wadata su yugunihim allah mai fadli sai ya fassar da algina shi ma da alƙana'a qur'ani yana cewa wal buduna ja'alna halakum min sha'irillah raquma allah ta'ala ya sanya muku su domin tsaida alamu na bautar allah sokewa wajen hadaya ko yankawa wajen layya fadhukur smallahi alaiha sawaf idan za ku kada su wajen yanka su ku ambaci Allah fa iza wajaba junubuha idan gangan cikin su ya fadi bayan kun so kun soke ko kun yanka fa iza wajaba junubu fakulu minha Allah ya ce ku ci daga cikin abin da kuka yanka sannan wa atimul qani'a wal mu'tar ku ciyar da alqani'a wanda ya kame kai bi ruqaba wal mu'tar da kuma wanda ya zo ya ce a bashi ma'ana lissa'ili wal maharu alƙani din nan imam tabari ya ce alƙani wal muktafi shine wanda ya kame kansa ya yadda da abin da Allah ya bashi bai je ya roƙa ba imam mujahid imam mujahid bin jabar ya ce alƙani jaruka alladhi yaqna bima ataitahu shine makocinka wanda ya yarda cikin irin abin da ka iba ka bashi bai je ya zubda mutuncin kansa wajen roƙon mutane ba imamun razi bakaruddin razi da imamun farra duk malaman luga ne suke cewa alƙali'u huwa alladhi la yusal alƙali'u shine wanda baya ruku baya tambayar kowa Allah ta'ala yake cewa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana daga cikin bayan sa na kwarai akwai masu roƙo Allah ya ba su mai kyau a duniya sannan ya ba su mai kyau a lahira sannan ya tsare su daga azabar wuta imamun nusfi yake cewa da Allah ya ce fi duniya hasana wa fil akhirati hasana fil akhira afwan wa maghfira shine afwa da gafara aw al ikhlas wa sunna ko ikhlasi da bin sunna aw al qana'a wa shafa'a ko qada'a wadatar zuci da kuma ceto a gobe alkiyama abul hayyan al andalus yake cewa wa fil akhirati hasana shine al fi duniya hasana shine al qana'a bi rizq shine wadatuwa cikin irin abin da Allah ta'ala ya mana arziki Allah ta'ala yake cewa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim imamu razi yake cewa anna'im din da Allah ya ce al abrara lafi na'im shine al qana'a malagartan bayi suna cikin ni'ima ni'ima kuma shine ce qana'a wadata da irin abin da Allah ya baka wa innal fujjara lafi jahim fajirai suna cikin jahim ya fassara jahim anan da at-tam' kwadai da roƙo wakalin nai saburi anna'im alqana'a wa tawakkul yace shi a ni'imar da Allah yace suna ciki shine alqana'a wa tawakkul shine qana'a wadata da abin da Allah ya baka sannan kuma da tawakkali ibnu umar Allah ta'ala ya kare da shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa ya tsira ya rabauta ya samu babban rabu man aslama wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah wa razaka kafafan aka masa arziki iyaka bukatunsa wa qanna'ahu Allah kuma Allah ya bashi qana'a wannan ya rabauta wanda ya samu arziki ibnu hajar Allah ta'ala ya kara masa rahama ikita duk wanda ya sufanta da wannan sufofi hakika zai je kan abin da yake bukata zai cimma burinsa a duniya da kuma lahira imam muslim ya fito da hadisi cikin littafin cewa da sanadi ingantacce zuwa ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in annabi rahama yana cewa ya Allah ka sanya arzikin gidan annabi muhammadu da iyalansa ya zama kuta irin abin da baya goba fallasa irin abin da bukata ta ta shiga yadda za a yi wannan mazan Allah da kansa yake roƙon Allah wannan Allah kada ya masa mamakon arziki wanda zai shagaltar da shi Allah ya bashi abin da bukata za ta taso kuma ga abin da za a biya bukata wannan annabin rahama da kansa yake wannan a roƙo imamun nawawi yake cewa kutan da manzon Allah ce kutan ma ya saddo rumurunkum wal haja abinda zai toshe ma bukatar ka kuma ya ci da kai lokacin da kake bukatar cin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wayi gari amintacce ne a gidansa iya da lafiya a gangan cikinsa kuma Allah ya bashi abin da zai ci a wannan yinin to manzon Allah ce kamar an tattaro duniya gaba ɗaya bashi kamar duniya gaba ɗaya an mallaka masa inda kake lafiya ba yaƙi ba fitina ka tashi lafiya jikinka za ka iya fita ka dawo sannan Allah ya hore ma abincinka na wannan yini to sai maza Allah ya siffanta wannan abubuwa guda uku akan duk wanda Allah ya horewa wannan to kamar Allah ya bashi duniya gaba ɗayanta a wannan yini Imam Tirmidhi Allah ya ƙara yarda da shi ya fito da hadisi da ingantaccen sanadi zuwa ga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya ƙara yarda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kidan yi wa'ansu kalmomi ya ce waye zai kiyaye min wannan kalmomi ya yi aiki da su ko waye zai san wannan kalma ya je ya sanar da su zuwa ga wanda zai aiki da su abu huraira ya ce ana ya rasulallah gani ya ma'aikin allah manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu huraira ya ce fa kamsan sai ya kirga ma wa'ansu abubuwa guda biyar abinda manzon allah ya fara cewa ya ce ittaqil maharima takun abadan nas ka kiyaye duk abin da Allah ya haramta sai ka zamto mafi ibada cikin mutane wani malami yake cewa daga cikin ismullahi la'aba wanda Allah ce in ka roƙa zai baka akwai kiyaye halal na wajen abinci da abin sha da sutura duk wanda yake so ya daga Allah nan da nan Allah ya saurare shi ya kula da me yake sawa a cikinsa me yake sha me yake sanyawa a cikinsa ta wace hanya suke zuwa masa idan ba ta hanyar halal ba ne ya haƙurƙutar da kansa ya mai da su ta hanyar halal kuma ya yadda da Allah shi ne zai iya biya masa wannan buƙatar wannan abubuwa guda biyu suru ne a rayuwa yan uwa ka yadda da Allah duk abin da kake roƙonsa ya fi ƙarfinsa sannan kuma ka ci halal ka sha halal sannan ka roƙi Allah da ya ƙi ka gani duk yadda ka yi wa Allah subhanahu wata'ala to Allah ta'ala zai ƙoƙarin biya ma buƙatar ka cikin gaggawa bi izinin Allah ta'ala mu sani cewa manzon Allah ya ce wannan wanda ya kiyaye ka kiyaye haram sai ka zamto mafi ibada daga cikin mutane sannan ka yarda da rabon da Allah ya baka sai ka zamto mawadaci cikin mutane sannan ka kyautata zuwa ga makocinka sai ka zamto mai imani sannan ka sowa mutane abin da kake sowa kanka sai ka zamto cikakken musulmi a gun Allah kar ka yawaita dariya domin yawaita dariya iya kawo mutuwar zuciya gi'a wadata ba wadata dukiya da kadarori bane wadata ita ce wadatar rai kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam imam sa'ad bin abi waqqas yake wa dan wasici cewa idan zaka roki Allah arziki ka roki shi gami da kana'a domin ita kana'a ita ce arzikin da baya karewa wa iyyaka wa tama fa innahu faqrun hasir ina kiyayarka da talawa da da kwadai domin kwadai shine talauci wanda yake jige jiga ta dan adam yake ainihin wahaltar da shi ya yan masu albarka wannan shine takaitaccen sakon da muke da shi zuwa gare ku cewa mu haƙurƙurtar da zuciyarmu a irin wannan yanayi da muke ciki mu samu ƙana a rayuwarmu mu daina zub da mutuncin kanmu domin irin jarrabawa da Allah ya mana ta yau da gobe magabata sun fi mu cin jarrab sun fi mu shan jarrabawa a irin wannan yanayi na matsi da kuma ainihin wada da takura daga ƙarshe akwai sakonni guda biyu a gurguje akwai ɗaya daga cikin 'yan midiyar mu malam isa abubakar wali wayewar jiya an ji gidansa an masa satar macin dinsa da kuma na ɗaninsa macina biyu aka sace a gidansu shi ne ke neman addu'a ga 'yan uwa Allah ta'ala ya bayyana wannan mashina nasu in kuma rabon ya ƙare Allah ta'ala ya ba su abin da ya fi alkhairi muna addu'a da su ɗin da dukkan wanda ake wa wannan sace-sace Allah ya tsananta rabo ciki idan kuma rabo ya ƙare Allah ya mayar musu da abin da ya fi alkhairi kuma wannan muna kira ga jami'an tsaro su matsa domin akwai yawan sace-sace a wannan gari ƙananan sace-sace wanda in sun matsa da ƙaimi duk suna aikin su yadda ya kamata muna yaba musu muna musu addu'a amma su matsa su ƙara ƙaimi domin wannan sace-sacen ƙananan sace-sacen sun yawa ya kamata su mai da hankali wajen ayyukansu domin shi ne masuliyarsu a rayuwarsu Allah zai tabi su akan wannan sako na biyu godiya da jinjina zuwa ga mai girma gwamna alhaji muhammad inuwa ya haya Allah ta'ala ya kara masa lafiya game da wani jihadi da ya a cikin wannan sati na toshe gidajen fasadi a wannan jiha wanda kowa ya ji wannan kuma ya ga wannan gidaje masu rusa tarbiyya da ɓoye ɓata gari to cikin hikimar Allah subhanahu ta'ala da mashawartansa da kuma irin ƙoƙarin son addini da Allah ya masa to ya toshe waɗannan gidaje kuma ya biya jami'an tsaro umarni su zuba ido kada a buɗe ɗaya daga cikin wannan gidaje da aka rufe to muna jinjina masa muna masa fatan alkhairi babu shakka wannan jihadi ne kuma wannan aiki da yake so shugabannin musulmai su yi su daƙile ɓanna da ƙarfin da Allah ya ba su wannan aiki da ya yi malamai sai su shekara suna kira ko shekara da shekaru ba a samu su natija irin wannan ba amma shugabanni masu kishin addini a rana ɗaya su yi aikin da malamai sun shekara sama da goma su yi shi ba saboda ka muna yaba masa muna masa addu'a Allah ya karfafe shi akan wannan aiki kuma Allah ta'ala ya bashi kwarin gwiwa dukkan wata banna wanda zai iya ya toshe ta Allah ta'ala ya mana albarka ya mana alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واياي